إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu na wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taimiyya wanda a yau karatunmu za mu yi shi a cikin bangaren mastalahul hadis wanda muna karatu cikin littafin manzumatul baikuniya wallafar shehun malami amru bin muhammad bin futuh al-baikuni al-dimashqi al-shafi'i rahimahullah wanda ya rasu a shekara 1080 darasinmu na ƙarshe mun karanta baiti na takwas a cikin wannan manzuma wanda mala yake cewa wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin mun karanta wannan a darasin da ya gabata da haka yau da izinin Allah ta'ala a wannan rana ta talata wacce ta daidai da ranar 14 ga watan 6 hijira 1440 wanda ya daidai da ranar 19 ga watan 2 2019 miladiya za mu tashi baiti na tara a cikin wanda littafi manzumatul baikuniya mawallafin littafi Allah ji kansa ya ce wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل wannan baiti wawun ɗin da aka buɗe ta da shi ko dai ta zamo atifa ce wawun ce atifa wato adafi ne akan baitin da ya gabata ko kuma ta zama wawun ce isti'nafiya da wannan baitin bai da alaka da baitin da ya wuce kenan wato ci gaba ne ta zama wawun ce isti'nafiya ko kuma ta zama wawul ataf ce alama ta kaddama wawul ataf ce akan abin da ya gabata ma din nan da aka bude baitin da ita aka ce wa ma mausuliya ce ko mausula ce ma ce mausula wanda ta zo fi mahalli raf'in mubtada ko kuma ta zama khabar muqaddam idan muka dauke ta fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in mubtada ta zama mubtada ce kenan khabar ɗinta shine falmuttasil wanda muka karanta na ƙarshe idan kuma muka ɗauka khabar ce muqaddam kenan sai ya zama falmuttasil shine mubtada wa ma ɗin kuma sai ya zama khabar ɗinsa kenan falmuttasil falmuttasil shine mubtada wanda yake mubtada ne muakhar ita kuma wa ma ɗin nan ma ɗin nan sai ta zama khabar ɗinsa ce muqaddam yana an gabatar da mubtada akan khabar shi mubtada din wanda shine fal muttasil ya zama mai ya zama mubtada'un ne amma muakhar an jinkirtar da shi ma din kuma sai ta zama khabar ne amma muqaddam wanda aka gabatar da shi to duk wanda muka dauka daidai ne ali irabi mala yace wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil wa ma din na ay wal hadith alladhi ruwiya kana ma'anansa alladhi wal hadisun ladhi shi kuma hadisin da aka ruwaito shi bi sam'i kulli rawin ai bi sam'i ai bi sababi sima'i kulli rawin wanda aka ruwaito shi ta hanyar ko sababin jin kowane rawi kowane rawi ya ji bi sam'i kulli rawin wato kowane rawi ya ji daga malaminsa wannan ya ji daga wanda ya ruwaito wannan ya ji da kunnansa an gane wanda ya ce yattasil isnaduhu wannan ɗauri na yattasil larurar waka ce asalinsa yattasilu ne fili mudariya ne kenan yattasil isnaduhu wato isnadinsa yake saduwa tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa lil mustafa lamun din nan ma'ananta ilah ay ilal mustafa fal muttasil to wannan shi ake kira hadisi muttasil kenan wa babu sam'i kulli rawin duk hadisin da aka ruwaito shi ta hanyar jin kowane rawi daga malaminsa da kunnansa ya ji sannan kuma ya tasilu isnaduhu lil mustafa isnadin hadisin yana saduwa tiryan tiryan tun daga farkonsa har ƙarshe zuwa ga al-mustafa wanda shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fal muttasil to shi ake kira hadisi muttasil kaga anan malam yana son ya karantar da mu nau'in hadisi muttasil a cikin baitin da yace al-mustafa lil mustafa kalmar al-mustafa ma'khuzatun ce min as-safwa to an karbo ta daga as-safwa wanda shine khiyaru shay'i abinda yake zababbe asalinta a lugar larabci mustafa ne ta'un ce ba ta'un ba to amma a ka'idar larabci idan aka samu sadun da ta'un mai ɗigo biyu sama sun haɗu sannan ɗaya ta zo da ɗauri wato aka samu ɗaya ta zo da ɗauri to akan juya ta'un ɗin ta koma mai ta koma ta'un a ce mustafa maimakon a ce lil mustafa sai a ce lil mustafa sai a mayar da ta'un ɗin ta koma sadun wannan wata ƙa'ida ce ta malaman ibla'i kuma kamar da muka faɗa lamun ɗin nan da ta shiga cikin mustafa aka ce lil mustafa ma'ananta ila ai ilal mustafa duk hadisin da aka rawaito shi ta hanyar ji wannan yace naji daga wani wannan yace naji daga wani haka isnadin ya tafi ba tare da yankewa ba ilal mustafa har ya tike zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama fal muttasil to shi ake kira hadisi muttasil shi kuma wannan hadisi muttasil shine kashi na bakwai shine kaso na bakwai daga cikin kashe-kashen hadisai da malam yake kawo mana a wannan littafi wanda a baya mun ambaci sahihi mun ambaci alhasan na biyu kenan na uku ad-da'ifu na hudu al-marfu'u na biyar al-mawqufu na shida na ƙarshe al-musnadu wannan kuma shine na bakwai al-muttasilu idan muka lura a wajen ta'arifin wannan hadisin kamar yadda muka karanta a cikin baitin malam ya yi ta'arifin wannan wannan wannan nau'i na hadisi wanda shine muttasil da wato ya yi ta'arifin sa cewa hadisi muttasil shine abu na farko dai ya zama ta hanyar ji ne aka rawaito shi naji gaba ne naji gaba ne abu na biyu kuma isnadin sai ya tike har zuwa har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga sharadi biyu yasa kenan sharadi na farko ji bi an bi an yas bi an yasma kullu rawin mimman rawa anhu mana kowane rawi yace yace ya ji daga wanda ya ruwato daga gare shi ta hanyar ji sharadi na biyu an yakuna marfu'an ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idan hadisin marfu'i ne zuwa ga annabi wannan shine sharuɗa guda biyu da malam yasa saboda malam ya ce lil mustafa kuma wanda muka ce ma'anar lamun din nan ilah ai ilal mustafa ya zama hadisin ya kai har zuwa annabi to gini akan wannan ta'arifi na malam kenan hadisi mawqufi wanda ya tsaya daga kan sahabi bai isa ga annabi ba ba a ce masa hadisi muttasil haka hadisi al maqtu wanda ya tsaya daga kan tabi'i shi ma ba a ce masa mai hadisi muttasil a wannan ta'arifi domin shi mu'allif mawallafin littafin ya sanya sharaɗin ya zama hadisin ya kai har zuwa annabi shi kuma hadisi maqtu'i da hadisi mawqufi sanadin su bai kai zuwa ga annabi ba an gane to haka hadisi ko da marfu'i ne in muka ɗauki wannan ta'arifi na malam ko da marfu'i ne idan an samu wani daga cikin marwaitansa ya faɗi to shi ma ba a kiransa muttasil ya zama mai ya zama munqati wato ya zama an jingina hadisi zuwa ga annabi amma idan ka ɗauko isnadin sa sai ka ga can farkon isnadin ko tsakiyar isnadin wani ya faɗi an samu wani rawi wanda aka shafe shi shi ma dai tunda isnadin ya tsinke isnadin ya katse ya karye a tsakiya to shi ma dai wannan ba a ce masa ne ba a ce masa ba a ce masa muttasir kenan akan zahirin maganar malam mawallafin littafin idan mai ruwaya wanda ya ruwaito hadisin bai ce ya ji da kunnansa ba ko kuma ya faɗi wata kalma da take kama da abin da ake ko take tsayawa a matsayin ji kamar ya ce ya bani labari haddasa ni ko kuma ya ce an ba'a ni ko ko wani abu irin wannan to hadisin ba a kiransa muttasil dole ya ce na ji da kunne na na farko kenan to ko shakka babu a wajen malaman hadisi hadisin da aka rawaito shi ta hanyar ji ta hanyar cewa na ji shine hadisin da yafi kowane nau'in hadisi karfi wanda kuma shine abin da malai ya tafi akai hadisin da aka ce na ji to yafi kowane hadisi karfi to amma malaman hadisi ba su sallama ma wannan ta'arifi na malam ba an gane shi yasa tun farko malaman hadisi sun kasu gida biyu akwai wanda suke tare da malam anan wanda su suna gani hadisi muttasil dole ya cika wa'annan sharuɗa da malam ya da malam ya ambata ya zama ta hanyar ji aka ruwaito shi sannan kuma isnadin sai ya kai har zuwa annabi amma akwai kaso na biyu na malaman hadisi wanda kuma su suke ganin sabanin haka su suna cewa a'a المتصل هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راو أمام أمام فوقه إلى منتهاه حديث متصل شيني حديث da isnadin sa ya sadu ta hanyar kowanne kowanne murwaici ya karbo daga wanda yake sama da shi har zuwa inda hadisin ya tike ila muntahahu har zuwa inda hadisin ya tike an gane to masu wannan ra'ayin da suka zo kan wannan baiti na malam da muka karanta kalmar al-mustafa din nan sai suka yi mata gyara sai suka cire ta suka rubuta muntaha an gane sai suka ce wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil ku duba jikin allo na yi flash ga ta can ta yi sama na rubuta lil muntaha kenan kalmar mustafa din nan sai ka ɗauke ta sai ka kawo almuntaha sai ka sa masu wannan ra'ayi na biyu an gane kenan sai ka karanta wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil to idan aka ɗauke shi da lafazin lil muntaha kenan ƙarshen inda hadisin ya tike a ɗauko isnadin hadisi tun daga marwayacinsa har zuwa inda ya tike har zuwa inda inda isnadin ya tsaya in ta'iwa ya tsaya akan tabi'i in ya tsaya akan imamu malik misali kaga imamu malik yana cikin tabi'ut tabi'in ana cewa imamu malik ya rawaito imamu malik yana cewa al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun to wannan maganar muna son mu tabbatar da ta inganta zuwa ga imamu malik to sai mu ga a wani littafi muka ganta mun ganta a littafin mudawwana misali ko muktasar ko wani abu irin wannan to bari mu bita shi wanda mai mudawwana a wajen wa misali ne wannan a wajen wa ya ji wannan magana ya ji a wajen wa ne shi ma wani ya ji hamma kai ga imamu malik ko kuma shi mai mudawwanan shi ne ya ji ta da kunnansa a wajen imamu malik ya rubuta ta a littafinsa mudawwana kaga maganan ta tabbata zuwa ga imamu malik yanzu abin da ya rage shin maganan imamu malik din nan ta dace da sunna ta dace da qur'ani da sunna eh to sai mu yi aiki da ita in bata dace ba sai mu aje masa kayansa an fahimta to haka idan kaga wannan lil muntaha muntaha al hadis shine ila imamu malik kaga hadisin muttasil ne zuwa ga imamu malik haka idan muka koro isnadi shi ma daga farkonsa ya tsaya zuwa ga wani tabi'i mu koro isnadi ya tsaya zuwa ga hasan al basri kaga hasan al basri tabi'i ne hadisin ya zama mai ya zama maqtu' amma in dai har ya kai ya tabbata Hassan al-Basri ya rawaito shi mun bi isnadin sa mun ga tiriyan tiriyan har zuwa Hassan al-Basri to sai sai mu bincika tabbas sai mu tabbatar da cewa wannan maganar Hassan al-Basri ya faɗe ta kenan yanzu maganar ya rage mu dauke ta ko kar mu dauke ta daukan ta kuma ya danganta cewa ta dace da sunna in kuskure yayi a bar masa kuskurensa in abin da ya faɗa daidai ne sai ya dauka ya aiki da shi na fata an gane to haka idan ta tsallaka zuwa kan sahabi ya zama hadisi mauqufi shi ma bukatar mu mu koro hadisin daga farkonsa har zuwa sahabin mu tabbatar isnadin bai tsinke ba to shi ma muttasil ne shine ma'anar lil muntaha ma'ana magariyar tikewar hadisi shi yasa ake cewa shajaratul muntaha ma'ana inda hadisin ya tike in ya tike kan imamu malik muttasil ne dai amma wajen aiki da shi sai mu tsaya mu duba wato in ya dace da sunna kamar yadda ya faɗa sai mu yi aiki da shi haka in ya tsaya kan tabi'i hasanul basri misali maka biyu isnadinsa har zuwa Hassan Basri ya tabbata shi ya faɗa to ya rage mu ya aiki da shi in ya dace da sunna ko mu ajiye masa kayansa in ya saba haka in ya zo kan sahabi shi ma sahabi ai mun faɗa a baya sharuɗan da suke sawa ai aiki da me da maganar sahabi na farko ya zama bata saba wa Qur'ani da sunna ba na biyu ya zama yana cikin fuqaha sahaba yana cikin sahabbai masu fiqhu manya-manyan sahabbai na uku ta zama bata saba ma maganar wani sahabi dan uwansa ba da in ta saba ma maganar wani sahabi dan uwansa sai a duba a ga da tashi da ta wancan sahabin wacce ta fi dacewa sai a dauka ya aiki da ita to shi ma kaga wannan shine sharuɗin da malamai suka sa wajen aiki da maganar sahabi in kuma ta kai har zuwa annabi kaga shikenan karshe shi maganar annabi ba a cewa a bincika a gani ta dace ko bata dace وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره إن النبي يفعل أبا زابي to shi yasa sai suka ce lil muntaha kenan idan muka dauki wannan tarifi na biyu sai kasance hadisi hadisi muttasil ya kunshi hadisi mawqufi ya kunshi hadisi maqtu'i sannan kuma ya kunshi hadisin da aka rawaito shi ta hanyar ji ko ma ba ta hanyar ji ba in dai isnadin sa ya sadu bukata dai isnadin ya sadu in dai isnadin ya sadu har zuwa karshen inda ya tsaya to hadisin ya zama muttasil sawawun inda ya tsaya sahabi ne tabi'i ne tabi'i tabi'i ne bukata dai wato hadisin ya zama muttasil ne har zuwa kan inda ya tsaya din nan bai tsinke ba to wannan shi ake kira hadisi muttasil to wannan magana ta biyu ita ce magana mafi inganci wannan ra'ayi na biyu yafi ra'ayin farko inganci an gane abinda ake bukata wajen hadisi wato hadisi muttasil kafin ya zama cikakke kafin ya zama hadisi muttasil shine ya zama wanda ya rawaito shi ya rawaito shi daga wanda yake sama da shi ko ta hanyar ji ko ta wata hanya da ake rawaito hadisi ko da ba ta hanyar ji bane wanda malaman hadisi suka yarda da ita to sawa'un hadisin mauqufi ne marfu'i ne ko mauqufi ne ko maqtu'i duka za a dauke shi a matsayin cewa hadisi ne muttasil misalin misalin hadisi muttasil wanda yake marfu bari mu koro isnadi guda daya na hadisi muttasil marfu shine hadisin da Imam Malik ya ruwaito Malik ya ruwaya daga Imam Zuhri Imam Zuhri daga Salim Salim dan dan wato dan gidan Ibn Umar ne shi kuma ya ruwaya daga babansa Ibn Umar shi kuma Ibn Umar ya ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce rawa Malikun an Zuhri an Salim an Ibn Umar an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi mai muttasil ne marfu muttasil ne kuma ya kai har zuwa annabi misalin muttasili mawquf wanda ya tsaya daga kan tabi'i shine abinda Imam Malik ya ruwaito daga Nafi' daga Ibn Umar daga Umar wato ma rawahu Malik an Nafi' an Ibn Umar an Umar kaga hadisin ya tsaya daga kan Umar kenan bai wuce kan annabi ba kenan ya zama hadisi muttasilun mawquf gashi muttasil kuma gashi mawquf sawa'un sigar da aka roto hadisin cewa aka yi anji ko ba cewa aka yi anji ba ba sharadi bane shi ma wannan ba sharadi bane duk hadisin da isnadin sai ya sadu muttasil ne an fahimci wannan sannan a baya mun faɗi sabanin malamai game da shin sharadi ne idan zaka karbi hadisi a wajen mutum ko kuma kafin a karbi hadisin mutum sai an tabbatar da cewa ya haɗu da shi ko kuma ko da zamani ɗaya suka rayu ana iya karɓar hadisansa daga wancan mun faɗi wannan a baya ai wanda muka ce shi bukhari ya ce dole sai an tabbatar da haɗuwarsu kafin ya karɓi hadisansa sai ya tabbatar da sun haɗu sai na tabba ko da bai ko da ko da ba rawaito inda ya karatu inda sun taɓa haɗuwa a gari ɗaya sun taɓa haɗuwa da junansu to sai da ya zo sai ce ya yi ruwaya daga wani to bukhari yana karɓar wannan ruwayar amma shi imam muslim ya ce a ko zamani ɗaya suka yi yana karɓar ruwayarsu misali ga mun muna rayuwa a nan nijar akwai wasu malamai da suke rayuwa najeriya misali wasu sudan wasu mali wasu misra to sai wanda yake nijar ya yi ruwaya daga wanda yake misra ko sudan to matukar sun yi zamani guda imam muslim yana ɗaukar yana karɓar hadisi a gane tunda matukar mun yadda da adalcinsa to mun san ba zai masa ƙarya ba dole akwai inda suka haɗu ko da ba mu san sun haɗu ba tunda ana tahiye tahiye aje aikin haji aje ina na ta'iwa sun haɗu ya samu hadisi wajensa amma shi bukhari ya ce a'a dole sai na tabbatar cewa sun taɓa haɗuwa kafin in karɓi hadisin shi yasa ruwayar bukhari ta fita muslim ƙarfi an gane wannan wannan mun faɗe shi a baya da haka wa'annan duka hanyoyi ne da ake karɓan hadisi a wajen mutum ko ya ce ya ji ko cewa daga wani daga wani duka ana karba sannan ba a sanya sharadi wajen kasancewar hadisi muttasil ne kafin hadisi ya zama muttasil ba a cewa dole sai mutum ya nuna hadisin cewa wannan hadisin na ji shi daga wani a idan har an taba cewa aka tabbatar da cewa ya taba karatu wajensa in ya zo yi ruwaya da gare shi kai tsaye ana karba duk hadisin da ya rawaito in yace daga wani na karbo shi ana karba ba sai ya ce wannan daga wani wannan daga wani wannan daga wani na karbo shi ba sai ya nuna hadisin da kansa ba matukar an san ya zauna gaban shi yayi karatu to ko hadisi nawa ya rawaito daga gare shi za a karbe su an gane ba sai ya ayyana ba ya ce wannan hadisin daga wani na rawaito shi ba sai ya ayyana ba malamai suka ce sai fa kadai idan bai taba jin wani hadisi a wajen wannan malam ba sai hadisi guda ɗaya kawai idan aka ce wani bai taba jin hadisi a wajen wani ba sai hadisi kwaya ɗaya ana iya samun wannan wanda wannan hadisin da ya ji kwaya ɗaya shine hadisin kaza da kaza a tabbatar ma wani marwaci cewa bai taba jin hadisi a wajen wani ba sai hadisi guda daya kuma shine hadisin kaza to wannan idan ya rawaito wani hadisi wanda ba wannan ba to sai ya zama ba muttasil ba kenan tunda an tabbatar hadisi ɗaya ne kawai ya taba ji a wajensa kuma zai ya rawaito wani wanda ba wancan din ba to sai ya zama kenan wannan nabiyin ba muttasil bane shi ma sun sanya wannan ka'idar kamar sun yi misali Hassanul Basri suka ce bai taba jin hadisi a wajen sumra bin jundub ba sai hadisi guda ɗaya kawai hadisi guda ɗaya kawai ya taba ji a wajen sumra shine hadisin aqiqa hadisin da yake magana akan aqiqa to gini akan wannan maganar idan aka ce hasanul basri ya rawaito wani hadisi daga wajen sumra wanda ba na aqiqa ba to ya zama ba muttasil ba kenan kun gane tunda an tabbatar cewa bai taba jin hadisi a wajensa ba sai hadisi guda ɗaya kuma shine hadisin aqiqa to sai muka samu ya rawaito hadisin arwala daga wajen sumra sai mu ce a'a wannan hadisin ba muttasil bane me yasa saboda Hassan al-Basri bai taba jin hadisi a wajen sumra ba in ba hadisi guda daya an fahimta to sun sanya wannan ka'idar to sai dai wannan mas'alar akwai akwai sabani akanta wannan ka'idar akwai sabani akanta domin abin da yasa ake sabanin iyakan cewa a cewa da bai taba jin hadisi daga wajen wani ba in ba hadisi guda daya kamar akwai wahala yana da wahala ce Hassan al-Basri bai taba jan hadisi a wajen sumra ba sai hadisi guda daya wanda shine hadisin hakika to wannan sai zama akwai tabbatar da hakan yana da yana da wahala ko da ko shi Hassan al-Basri ne ya faɗi haka da bakin sa ko da shi ne ya faɗi haka da bakin sa abinda za a za a lura da shi kamar yadda malaman suka faɗa abinda za a lura da shi idan ya faɗi hakan ne bayan mutuwar sumra bayan sumra ya mutu sai sai sai ya faɗi wannan magana yace ban taba jin hadisi a wajen sumra ba in ban da hadisin akika to zuba ya faɗi haka ba kuma bayan sumra ya mutu to sai a samu wata ruwaya daga Hassan al-Basri zuwa ga sumra to ba za a karbe ta ba sai a ce ba muttasil bace wannan ruwaya ce ba muttasil ba wannan hadisin ba muttasil bane me yasa saboda bayan sumra ya mutu Hassan al-Basri ya tabbatar wa almajiransa cewa bai taba jan hadisi a wajensa ba sai kwaya daya yanzu an samu kuma an ruwaito na biyu an fahimta to bayan mutuwar sumra ya aka yi hasan albasari ya haɗu da shi har ya karɓo hadisi a wajensa kaga ba zai yi ba yanzu dole mu tabbatar da cewa wannan hadisin ba muttasil bane amma idan hasan albasari ya faɗi wannan maganar ne kafin mutuwar sumra sai ce ban taɓa jin hadisi a wajen sumra ba in ba wannan hadisin ba na aƙiƙa to daga baya kuma sai sumra ya mutu sai aka samu wani hadisi daga hasan albasari zuwa ga sumra Hassan al-Basri yayi ruwaya daga Sumra to anan hadisin ba za a ce masa ba muttasil ba me yasa tunda bayan ya faɗi wannan maganar ta ewa ya sake haduwa da Sumra ya karbi hadisi wajensa musan ba in kun gane tunda da ran shi a lokacin da ya faɗi cewa bai taɓa karɓo hadisi daga wajensa ba in ba guda ɗaya ba wannan lokacin yana raye ta ewa ranar da ya faɗi wannan maganar ma gobe ya je wajen shi ya samu wani hadisi shi yasa in mun samu wani hadisi bayan waccan maganar inda har Hassan al-Basri ya faɗi maganar ne a lokacin da Sumra yake raye to sai muka samu wani hadisi na Hassan al-Basri daga Sumra to ana karban sa ana karban sa a matsayin hadisi muttasil dan ta'ewa ya je wajen sa ne ya karbo hadisi bayan ya faɗi waccan magana ina ba an fahimta shi yasa malamai suka ce tabbatarwa a yanke a ce wani bai taɓa jan hadisi a wajen wani ba sai guda ɗaya kawai wannan akwai wahala sai fa in ya faɗi hakan ne bayan mutuwar wanda ya rawaito hadisin dan gare shi to wannan shine hadisi muttasil da haka hukuncin sa kamar hukuncin hadisin da ya gabata ne hadisi muttasil yana iya zama sahihi yana iya zama hasan yana iya zama da'ifi ya danganta da isnadin daka idan ka ɗauki isnadin daga farkonsa har zuwa inda ya tike sawa'un kan tabi'i ne ko sahabi ko annabi sallallahu alaihi wasallama ka samu duka mazajen hadisin sun cika sharuɗan hadisi sun cika sharuɗan mazaje na hadisi sahihi to hadisin ya zama sahihi sahihi ne zuwa ga imamu malik sahihi ne zuwa ga alhassan albasari sahihi ne zuwa ga sahabi ibn umar sahihi ne zuwa ga manzan allah misali bukata dai isnadin ya cika ya cika sharuɗan hadisi sahihi kuma isnadin da yake tabbatarwa hadisi sahihi wato yake tabbatarwa hadisi ya zama sahihi shine guda biyar ko shine shine sharuɗa guda biyar sharaɗin da yake sa hadisi ya zama sahihi shine sharuɗa guda biyar shine ittisal wato ittisalu sanad adamu shuzuz adamu illatul qadiha sannan kuma a samu tamamud dabt awwaluha sahihu wa huwa muttasal isnaduhu na dai kenan wa lam yushazza aw yu'al yarwihi adlun yau a samu adala adala daga marwayacin hadisin sannan a samu wato ad-dabt tamud dabt shi kuma hadisi hasan sharadi ɗaya ne kawai ya rasa maimakon a ce tamud dabt sai a ce mai khafifud dabt khafifud dabut sai zama cikin marwaitan hadisin ko mazajen hadisin an same su su duka ko wani guda ɗaya daga cikin su har da tana da yana da sassaucin harda to sai hadisin ya zama hasan haka kuma idan an samu wani daga cikin isnadin hadisin yana da raunin harda hadisin ya zama mai ya zama da'ifi zaka hadisi muttasil zai iya zama sahihi zai iya zama hasan zai iya zama da'ifi amma dai muttasil din sharuɗa da ake cika masa shi ne wato ainihin ya zama ka an ruwaito shi ta hanyar da malaman hadisi suka yi da'ayuwar waya ba dole sai an ce na ji ba na ɗai kenan ba dole sai an ce na ji ba sannan na biyu ya zama isnadin bai yanke ba har inda ya tike har inda ya tike sawa'in inda ya tike kan sahabi ne ko tabi'i ko tabi'i tabi'in to ya zama mai duk da wasu malamai su basu yarda a cewa hadisin tabi'i hadisi ba su gani suke sai dai a ce asar akwai wasu daga cikin malaman hadisi su gani suke yi abinda aka roto daga manzan Allah shi kamata a ce masa hadisi amma wasu suna suna faɗa sai a ce hadisi mawqufi hadisi munqati duka duka ana fadar wannan ba laifi bane da an faɗi haka ina fata an gane da haka kenan wannan baiti namu abinda malai yake cewa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil hadisin da duk aka rawaito shi ta hanyar ji wanda ya ce na ji daga wani wanda muka ce wannan ba sharaɗi ba ne wanda ya tasiri isnaduhu lil mustafa isnadinsa zai tike zuwa ga annabi wanda muka ce malamai sun fi rinjayar da kalmar lil muntaha yawwa inda ya tike har zuwa inda ya tike to fal muttasilu shi ake kira hadisi muttasil wannan kuma shine zai zama karshen karatun mu saboda baiti na gaba yana da tsawo saboda baiti biyu ne ta'arifin hadisin bai cika ba sai da aka yi baiti biyu da haka za mu bar shi sai mun zo darasi mai zuwa sai mu haɗa baiti biyun insha Allah sai mu ainihin karanta su gaba ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah